عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Nailul Awdad min asrari min takal akhbar a ina ga cikin da Allah inda muka tsaya za mu zai zama inda muka kwana sai bayan azumi Allah maɗaukakin sarki ya raya mu a maimakon karatun yau insha Allah za mu ɗan yi bayani kaɗan abinda muka fahimta dangane da azumi a kamar yadda kowa ya sani muna daf da shiga cikin watan azumin ramadan kuma wasu wurare sun shiga to watan azumin ramadan a wajen musulmi wato falala ce kuma daraja ce wato zaɓi ne na Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya bar musulmi ya kai lokacin watan ramadan rayuwarmu duka tana hannun Allah maɗaukakin sarki in kun duba yanzu nan muka yi wa wata baiwa Allah sallah kaga za yi azumin ba ita ko kaga cikin kaddarawa Allah duk musulmin da Allah madaukakin sarki ya bar shi ya ga watan azumi to ba shakka abun murna ne abun farin ciki ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan wa sahabbai albishir da zuwan watan azumin Ramadan saboda abin da za su iske a ciki na rahama da gafara da falala na Allah madaukakin sarki samun watan azumin Ramadan mutum yana raye ba shakka wannan falala ce mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi wannan mai zuwa da mu nan ya sa a yi da yawa da mu e na baɗin baɗaɗa in ji bahaushe Allah maɗaukakin sarki ya sa muna da rabon yin azumi masu yawa nan gaba ya ishi ɗan adam hujja musulmi akwai hadisi na wasu sahabbai guda uku waɗanda suka rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokai ne biyu daga cikinsu suka yi shahada kowa ya san girman shahada a musulunci da matsayin shahada biyu daga ciki suka yi shahada sai zan abokin nasu na uku shi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wasu 'yan shekaru biyu ne uku ne wasu 'yan shekaru ya samu wasu 'yan shekaru sai shi ma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa amma shi ya rasu ne a gida ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki da waɗannan abokai guda uku dukansu masha Allah kowa ya haye kowa ya shiga aljanna amma sai ya ga daraja da martaba na wanda ya rasu daga baya har ya wuce daraja da martaban waɗannan guda biyu da suka yi shahada wannan shi yasa sai ya zama yana cikin damuwa don wanda ya san girman shahada na a ce ga wani kuma ya mutu a kan gadansa kuma yana gaba da wanda ya mutu a filin daga to wannan shi yasa yana gaya wa sahabbai har maganar ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah kaji kaji kaji kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama budan bakinsa sai ya ce musu wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sallah wata ruwaya ya kira sallah da azumi wata ruwaya ya kira azumi kadai shine wa ma adrakum annahu adraka ramadan ce wato ba mamaki dan an ga fifiko na wannan wanda ya rasu daga ƙarshe manzo Allah ya ce ai me yiwa ya samu ramadan me yiwa bayan su sun shahada shi kuma Allah madaukaki sarki ya sa ya iske Ramadan ya samu abubuwan da ake samu a cikin ramadan kaga kenan isa ramadan ga wajen a wajen musulmi ba shakka baiwa ce rahama ce mai girma shi yasa ake gaya wa musulmi yayi shirin shiga watan ramadan ba da wani abu ake shirin shiga watan ramadan ba ana yi sane da niyya na ƙara himma na tuba ga Allah maɗaukakin sarki na gyara ayyuka na yawaita ayyuka na alheri waɗannan shi ne niyya na shiga watan ramadan musulmi ya yi ƙoƙari duk irin matsayi da yake da shi na imani to idan ramadan ya zo ya zan ya ƙaru sa'annan in ya ƙaru kar ya bari ya rabu haka nan ake san ramadan ya yi ta zuwa kowane ramadan da ya iske ka misali idan da imaninka saba'in ne in an yi ramadan sai ya koma tamanin in ka sake samun ramadan sai ya zama tasa'in in ka sake samun ramadan ya zama ɗari kuma ka riƙe wannan matsayi har ku haɗu da Allah wannan shine abin da ake son musulmi ya ringa samu saboda duk mutumin da azumin ramadan ya kama bai yi wani aiki da Allah zai mar gafara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah wadare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ya kirga a cikin hadisin sa ingantacce sai yake cewa rajima an rajuli zikirtu indahu falam yusalli alayya da shi ya fara ya ce ya taɓa ya yi hasara duk mutumin da aka ambace ne a wajen sabamin salati sallallahu alaihi wasallam ka kenan iyi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi ma taɓewa ne halaka sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ya taɓe duk mutumin da watan ramadan ya kama wato kawai ya ta sharholiyarsa ya bai da ramadan kamar sauran watanni ya ci gaba da harkokinsa bai wani aiki da Allah zai mar gafara ba shi ma ya taɓe mutum na uku shine mutumin da ya iske iyayensa sun kawo ƙarfi ya kasa kulawa da su bai kula da su ba saboda me ana samun aljanna a wajen iyaye cikin sauki mutumin da bai kyautata iyayensa ba gashi sun kawo ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma Allah wadarin shi da haka dole ne wannan wata da muke shiga musulmi ya dage ya dage da ayyuka da ake yi a ciki wato kun san abin da malama suke cewa farillan azumi guda uku guda uku ne guda uku da niyya da kamewa wato ba ci ba sha ba kusantan iyali shine kamewa ba ci ba sha sai niyya sai kamewa sai shi mutumin da yake azumi ya zama yana nan suka ce waɗannan kawai su ne farilla na azumi idan mutum yana azumi ana son ya zama dukkan jikinsa yana azumi idonsa na azumi hannunsa na azumi ƙafarsa na azumi kai tunaninsa ma na azumi ba a san musulmi yana azumi kuma yana shiga cikin sabon Allah maɗaukakin sarki a nan ne nake so na jawo hankulanmu kan a waya da ta wayoyi da suke hannunmu kun ga wayoyi da suke hannunmu musiba ce abun ci gaba ne amma musiba ce idan musulmi bai kula ba cikin wannan wata na ramadan hakanan za su yi ta kwashe masa ladan azuminsa hakanan zai yi ta kalle-kalle na abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya baya so saboda me kowa ya san me yake cikin a facebook shaidanu ne waɗanda suke wakilan iblis suke ciki wanda ba za su kirgu ba tsaraici dai ba a magana mata su tuɓe tsirara su ɗauki hotonsu su tura ko wani wani aikin fasikanci duk wani abu ne wanda yake kowa ya sani ba sai an gaya wa mutum ba kallon tsiraici musulunci ya hana maza Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya la'ana Allahu nazira wal manzura ilai Allah ya la'anci wanda ya ga tsiraicin wani sana Allah ya la'anci wanda ya bari aka ga tsiraicinsa kaga ai an muna cikin hatsari muna cikin garari dole ne musulmi ya kula da abin da zai ringa dubawa a cikin wayarsa kun ga dai yadda muke damuwa da wayoyinmu inda yadda muke taɓa wayanmu a rana guda haka musulmi zai ringa taɓa alƙur'ani ai da ya zama da ya zama waliyi a ce yawan kallon wayarka shine yawan kallon alƙur'aninka in ka kalli waya sai ka duba alƙur'ani a rana ka san dai yanzu an ce a rana ka kalli wayar kaso saba'in ba mamaki ina nuhu saboda da ita ake kwana da ita ake tashi da haka dole ne mu kula mu yi ƙoƙari mu rage mata abubuwa da ke cikinta na sabon Allah don me don mu samu tsira domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana mallam ya da a ɗaular zuru wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a da'amahu wa sharabahu azumin da muke yi idan mutum bai bar ƙarya ba bai bar magana ta ta kage ba bai bar duk abubuwa na sabon Allah ba to in ya ga dama ma ya ci abinci ci gaba da cin abincinsa imana Allah madaukakin sarki bai bukatan azumin da kenan ba kawai azumi mun daina cin abinci shine muna azumi a'a haka nan za mu duba idanunmu ya zama baya kallon abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana kunnuwanmu ya zama ba sa jin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ƙafafuwanmu ya zama ba sa takawa su je inda Allah maɗaukakin sarki ya hana hannayenmu ba su taɓa abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana hakan nan za mu yi azumi idan mutum ya azumi irin wannan shine zai samu sakamakon azumi kusa azumi yana da sakamako Allah madaukakin sarki ya riga ya ga mana ya yi hallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun kaji takawa ake samu idan akai azumi wannan shine makaranta shine result da ake samu na azumi mutum ya samu takawa ya zama yayi kusa da Allah zuciya ta zama tayi kyau dan adam ya zama yana ana maganan za a je lahira kullum yana firgici a kai ai maganan lahira sai ka ji daɗi za ka je ka ga Allah za ka je ka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka je ka haɗu da sahabbai za ka je kana ta murna za ka je wajen waje wajen masoya waɗanda suke son ka saboda kana son Allah Allah yana son ka tana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wanda zai je wajen waɗanda yake kauna kan ai bai da tashi hankali kamata ya ce in za ka inda ba a san ka ba na inda ba ka da wani matsayi nan ne za ka shiga damuwa to amma mun yanda abubuwan namu suke sai a hankali yanda muka jarrabu da san duniya yanda muke san zama a duniya yanda ba ma san maganar mutuwa ba ma san mu an ce za mu mutu kuma gashi tabbas za mu mutu ba wani abu wanda yake na gaskiya wanda ya kama da almara kamar mutuwa za ka ji kaman ba kai a ciki kaman ba kai a lissafin alhalin kuma kana layi yadda kowa aka kai shi na haka za a kai kowa ba wanda zai zauna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana amaru ummati ma baina 60 wa 70 yace shekarun al'umma ta ba mafi yawan tsakanin 60 da 70 za su bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam kadan suke wucewa kaga shi wanda ya shekara 50 ya kamata ya shafa wa kan shi ruwa kai wanda ya 40 ma ya kamata ya shafa wa kan shi ruwa bare wanda ya 60 bare wanda ya 70 shi yasa halin musulmi ya kamata ya sha bamban da halin waɗanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba za ka ga mutum ya kai shekara tamanin ko tasa'in yana rawa wa yana birthday cewa ya tsara ya yi clocking 91 kai nan tuwon za ka ina ka ga mai hankali kai nan tuwon a ya kamata ka nufi ka san dai kira ka kusa amsa shi an kusa isa to shi kuma Allah madaukakin sarki da yawa wani alkawarin lokacin da zai mutu ba ba wata shekara da ba a mutuwa ba wani lokaci shi kawai kwanaki ne in sun kare sai mutum ya tafi wannan yana daga ciki abin da ya sa duk azumi idan ya zo ake son musulmi ya dage ya ribace shi ya yi aiki da shi don bai san ko ba zai sake samun wani ba wannan muka yi azumin bare da su wasu ba sa wasu ba sa addu'a mutum yake ta yi amma dole wata ran za a yi wani azumin bana dole wata ran za a yi ba sa wannan shi yasa mutum aiki da damar da Allah madaukakin sarki ya bashi ya ribaci wannan lokaci kun ga yanda halin da ake ciki ana buƙatar dan adam na buƙatar komawa ga Allah saboda sabon Allah yayi yawa abubuwa na damuwa sun yawa to wannan dama ce Allah madaukakin sarki ya bamu wanda lalle mu yi kokari mu ribace ta kamar yadda aka sani ana fara azumi daga wato daga fitowan ana soma azumi daga fitowa alfijir nan ne farin shi shi yasa ake gama buɗe baki kafin alfijir ya fito saboda da zaran alfijir ya fito so an soma azumi ana yin azumi da rana wa kulu wa shirabu حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخير الأسود من الفجر Allah madaukakin sarki ya faɗi lokacin azumi wato lokacin yini daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana ana san musulmi duk lokacin da zai azumi ya yi sahur ko da baya son cin abinci ba sai ya ci abinci mai yawa ba ko da dabino ne guda ɗaya ko da ruwa ne kwankwada ɗaya akwai wanda ba sa iya cin abinci lokacin to su yi ƙoƙari su samu wani abin da suke iya ci da sunan sahur saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka ya ce ya ku bayan Allah ku sahur saboda akwai albarka a cikin sahur da kaga wa zai ki wannan samun albarka da ake samu har kenan ana sahur komai karancin abinci in an yi shi da niyyar sahur za a samu wannan albarka in an yi azumi an kai azumi rana ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana umarni mu ringa gaggauta bude baki gaggauta bude baki ba gwaninta bane a musulunci ka ce kai sai kai magariba kafin ka ce wani abu kana da dauriya baka bi umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharu sahur mutane ba za su gushe ba suna tare da alheri matukar suna gaggauta bude baki suna jinkirta sahur kaga kenan ya kamata musulmi ya zama yana gaggauta bude baki idan rana ta faɗi yana daga cikin ayyuka da ake son musulmi ya yi a cikin watan azumi sada zumunta zumunta zumunta ‘yan uwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa jininka da su iyaye ƙanninsu yayinsu ƙanni yayin maza da mata duka zumunta yana daga cikin abin da ake son musulmi ya yi a cikin wannan wata ya sada zumunta ana son ya sada zumunta a dai rayuwarsu amma ana son ya sada zumunta musamman mutanen da Allah madaukakin sarki ya hore musu abin hannunsu lalle su kula da ƴan uwa a taimaka wa ƴan uwa wannan su ne na farko in an taimaka yan uwa su ne na farko kafin sai a zo waje a taimakawa makwabta a taimaka abokai a taimakawa gaba ɗaya al'ummar musulmi gwargwadon ƙarfin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutum yana cikin abin da ake son musulmi ya a wannan wata ciyarwa karka yadda ya zan ba ka ci da kowa ba da azumi kuma komai talautinka ko ka ciyar ko ka shayar za ka iya yi da gwargwadon ƙarfin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya bawa mai buɗe baki abin buɗe baki ladan da duk wanda ya yi azumin ya samu an ba shi lada dubu goma kai ma za a baka lada dubu goma kuma ba ladan mai azumin za a taɓa ba don lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sahabbai ba su da shi sun ji lada mai yawa suka ce ya rasulullah ba kowa ne ke samun abin da zai iya ci da wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musa ya ce musu Allah zai ba mutum wannan ladan wanda ya ba mutum ruwa kwamfada ɗaya, tsotsa ɗaya na ruwa. Misali fiye wata, ka ce sharabi wannan sharabi, misali nake yi, kaga dai to Allah zai ba mutum wannan lada, ko ya ba shi madara, nono ya kwamfada, ko gasunan ko dabino, gasunan abubuwa dai, da haka ciyarwa a cikin wannan watan. yana da lada kwarai da gaske ana son musulmi ya ya ciyar gwargwadon hali da ya samu don ya rikta samun lada yana daga cikin ayyuka da ake so a dagi a wannan wata sallar tarawihi sallah ce wanda ba a yin ta a kowane lokaci sai da azumi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk ya sallar tarawihi tare da liman har liman ya idar da sallah to zai tafi gida an yafe masa zunubansa gaba ɗaya sa'annan za a rubuta shi cikin wanda suka kwana gaba ɗaya daren suna sallah amma fa hadisin ce ya yi hattayen sarifa har sai liman ya ida sallah wannan shi yasa za ka ji malamai suna ta wa'azi cewa mutanen da suke yin raka'a goma su fita a sallah su bar liman kuskure suke yi gara ka tsaya a yi shafa'i da wutiri da kai in ana yin shafa'i da wutiri me kake so ka yi ba sallah a gida ba in ka tashi da dare ka ci gaba da sallolinka abu ɗaya ne ba za ka sake yi ba wutiri ba za ka sake wutiri ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ba a wutiri biyu a dare daya da haka amma sallolinka in ka tashi karfe ɗaya in ka tashi karfe biyu kai ta bayan kai shafa'i da wutiri an yi tarawi da kai an ta an tashi ka samu wannan rada in ka tashi kai ta raka'a biyu raka'a biyu in za ka iya raka'a dubu ba komai kai ta sallah abinka kaga ka samu abin da ake nema na tsayon dare wannan sallolin gaba ɗaya su ne ka cokan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ya ce man kama ramadana imanan wahad saban gubira lahu ma takaddama min zambi wanda ya tsaya ya kuke yi salloli a ramadan su za a masa gafara yana daga cikin abin da ake samu a cikin wannan wata daren lailatul qadri wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya fi alheri akan darare guda dubu lailatul qadri khairun min alfi shahr dare ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake kyautan aljanna a ciki Allah ka ba mu dare ne wanda Allah yake yanta wuyaye duk da cewa duka dararen azumi Allah yana yanta wuyaye a ciki tun daga farkon azumi har ya kare babu daren da Allah bai ‘yanta mutane, mutumin da ya cancanta ya shiga wuta Allah ya canza shi ya mai da shi dan aljanna. Kaga ai kowannan ya ishe ta azumi falala. Kuma yana daga cikin ayyuka da ake so musulmi ya dagi da yin su a wannan wata karatun Alkur'ani. saboda alkur'ani ana kira ramadan ma watan alkur'ani saboda a watan ne Allah ya saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadri amma sauka daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya wannan ita ce dama alkur'ani yana da sauka guda biyu akwai sauka da yi na lokaci guda shine na daren lailatul qadri akwai kuma sauka da alkur'ani yayi wanda muke ganin shi yanzu a wannan duniya tamu shi kuma sai da ya dauki shekara 23 shekara ashirin da uku yana sauka da aka kaga saukan shi lokuta guda biyu to wannan sauka da ya yi da aka sauko shi gaba ɗayansa Allah ya ce a dailatul kadiri ya yi shi kuma da Allah ya ce fi hayi ko raka kullu amrin hakim ya ce a cikin dailatul kadiri ake Allah yake zartar da dukkan al'amura wanda zai zartar a cikin wannan shekara wani zai arziki wani zai aure wani zai haihu wani zai samu kuɗi wani zai talauci wani zai mutu wani zai yi kaza Allah ya ce duk daren ake shi yasa ake dagewa cikin daren ana ta addu'a Allah ya datar da mu ya hada mu da alherin da ake samu a cikin wannan wata musulmi ya dage wajen karatun alkur'ani musulmi ya lazumci alkur'ani in aka ce ma dai akwai musulmi da bai iya karatun alkur'ani ba abin akwai ba daɗi da haka ma mutum bai iya bai koya in kuma ka iya ka dage wani abu da alkur'ani duk lokacin da kake kokarin yi kara samun lada kake yi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yake allazi yaqra'u alqur'ana wa yata'ata fihi falahu ajran wanda yake karanta alkur'ani qur'ani na bashi wahala yana da lada biyu har ya fi gwani har ya fi gwani wanda yake tafiya san bai shi mai kokari abun yana ta ya ja ya ja ya ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lada biyu ake bashi da kaga alkur'ani mutum bai iya ba ma daidai ne ko bai da wasu shekaru da mutum zai ce ya wuce duk wannan shari ne na shaidan cewa mutum ya ga ya girma ai lokacin da ka girma ma lokacin ya kamata ka riƙe alƙur'ani lokacin ya kamata ka rungumi alƙur'ani ai abokinka ne da za ku je alƙabari da shi ƙur'ani zai zo yi ceto ranar tashin alƙiyama da haka wanda suka riƙe shi to ga watan alƙur'ani ga watan alƙur'ani akwai wanda za ka ga da ramadan suna kusa da alƙur'ani amma an gama ramadan sai ka ga an ajiye shi wannan shi ma kuskure ne Allah ya sa idan muka rungumi alkur'ani har kabarinmu eh Allah kada ya samu ajiye alkur'ani da haka wata ne sai mu dai ta addu'a Allah ya sa ya zama abokin alkur'ani yana tare da shi dare da rana safa da yamma sai kaga alkur'ani ya cece shi suratul mulk suratul mulk tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ayoyi talatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata sura a cikin alkur'ani ta ceci ta hana wa mai karanta ta azabar kabari duk dare kai karanta suratul mulk Allah maɗaukakin sarki zai raba mutum da azabar kabari Allah ka raba mu da shi ga surori da yawa a cikin alkur'ani waɗanda falawarsu ya tabbata hadisai ingantattu in ba duka ba mutum ya yi ta karantawa aƙalla ya samu tadabburi na alkur'ani a cikin wannan wata mutum ya yi ta karanta alkur'ani yana ƙoƙarin fahimtar alkur'ani yana ƙoƙarin sanin ma'anonin alkur'ani kaga ko da aya ɗaya kace in Allah ya yarda a cikin wannan azumin duk ranar azumi ɗaya sai na gane fassarar aya ɗaya duk aya ɗaya kullum kaga in an gama azumi kana da aya talatin da ka ji liman na karanta su kawai sai ka ji kana murmushi ka san me yake faɗi haka ake son sai mutum ya zama har ya zama jinin jikinka ya kama alkur'ani kana Allah Allah ka buɗe alkur'ani kana Allah Allah ka karanta alkur'ani kana jin daɗin karatun alkur'ani haka ake son musulmi ya zama tare da alkur'ani saboda alkur'ani fa manuwal ne na rayuwarmu Allah da ya halicce mu shi ya sanya mana shi ba mu da wani littafi da ya kusa bare ya kai alkur'ani duk duniya ba mu da wani littafi da ya kusa da alkur'ani ba mu da wani littafi da ya kusa da shi ma bare ya kai shi da aka ga lalle musulmi ga watan alkur'ani ya kama sai musulmi ya lazimci alkur'ani yana daga cikin ayyuka da ake son musulmi a cikin wannan watan ya samu dama shine umra umra annabi sallallahu alaihi wa sallama yace umra a cikin ramadan tana daidai da aikin haji tare da ni haka gaba ce lokaci ne wanda ake son musulmi ya yayi kokari ya a cikin wannan wata wajen cin abinci ba a san musulmi ya shagalta da cin abinci akwai ɗabi'u da wasu suke yi bai da kyau saboda kawai suna da wadata za ka ga mutum ɗaya ya tara abincin mutum goma sha biyar su kaɗai ya ci nan ya ci nan duk shi duk ya birkice dama mutum ya ci abinci birkice a zai an ba da labarin wani shi in yayi sahur in yayi sahur ya ci abinci ya ci abinci wai in ya mu in ya in ya kishin gida haka to sai alfijir ya fito a wajen saboda ya koshi wannan ba haka ba manufar azumi ba ke hasali kamata sa ka biya abincin da baka ci na safe ba baka ci na rana ba baka ci na yamma ba cewa da yamma kuma za ka tara su ka ci wannan ba kuskure ka ci abincinka normal zan ne za ka samu ribar azumi kawai ka ci abincinka ka bi yunwa yanzu ka ci abinci shikenan ana son musulmi kada ya yawaita cin abinci don wasu yana wuce misali maimakon haka ka ringa ba wasu abinci wasu su ringa ci sai ka yi ta samun lada kai ka ci daidai saboda in ka ci daidai azumi yana sa ɗan adam ya ƙara lafiya lafiya yana sa ɗan adam ya sai kayan jikinsa ya yi saiti azumi kamar sabis ne yadda ka san sabis a ce kana hawa mota shekara guda ba mata sabis ba na nufin ka san ko in an mata duk watan da aka mata azumi zaka aka mata sabi zaka ji tayi kyau to wallahi haka Allah madaukakin sarki da hikimarsa da iyawarsa ya sanya mana azumi gyara mu ake yi mu sake sai a cikin jikunan mu da da lafiyar jikin mu sannan mu sake sai a hankulan mu mu sake sai da imanin mu mutum ya zama sabo sai kuma ya dimfari wata shekara mai zuwa idan aka yi azumi aka ƙare akwai sallar idi da ake yi za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a je idi yara ma kar a bar su mata kar a bar su har tsofaffi to kira sallah ah ka ji kamar yana taba minti biyar sai dai kamar ya ya taba da oh a ba mu zo tambaya ba za mu yi to bari na ci gaba me nake faɗa ne yawa na ce in an gama azumi eh ni ma na kusa gama insha Allah in an gama azumi na ce ana zuwa sallar idi za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk a fita da mata da yara da tsaffi har masu haila maza Allah sallah sai ya ce su je amma ba sallah za su yi ba ya ce wali ya shahadna alkhair don su shaida alheri da ake samu wani alheri ake samu a filin kyautar aljanna Allah yake yi hadisi ya tabbata Allah maɗaukacin sarki yana wa mala'iku alfahari da mutane ya ce ku dubi bayina sun fito mun na sa su aiki sun yi wato azumi da Allah ya samu mun yi ya ce sai mala'iku su ce gaskiya ne ya Ubangiji sun yi Allah sai ya ce wa mala'iku me ya kamata wanda aka sa shi aiki ya gama me ya kamata a yi masa sai sai ya Ubangiji a biya shi shine sai Allah ya ce to na kafa ku shaida din nayi musu gafara da kaga wannan gara ba sa ce babba wanda yanzu da yawa wasu yara ma ba sa zuwa idin don Allah kawai sai kwanta wake yana bacci da ka gara ba sa ce mu yi kokari din mu cimma Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa mu shiga azumi lafiya in an jima in an ga wata za a sanar mai martaba sarkin musulmi zai sanar an gani yadda gobe za a tashi azumi idan kuma ba a sanar ba sosai jibi wannan ita ce ka'ida ta musulunci Allah madaukakin sarki ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam a ga wanda ya fara magana um ku bari ya kira sallah ya kira sai ka yi sai ya yi sai na a uku ni ka san bana sai na ji kaman to bismillah na'am eh tambaya mana na'am to yana so a ƙara bayani akan zakatul fitr zakatul fitr shine da Hausa ake kiran shi zakar kono shine zakka da ake bayarwa na hatsi idan an gama azumi ana so mu ba da shi kwana biyu kafin sallah ya halatta so mu ba da shi kwana biyu kafin sallah iyakarsa kafin a je masallacin idi ba a bari sai ya kai a ce in an dawo idi in kai bari ka je idi ka dawo to ka wuce ka sai dai ka ba da sadakan hatsi duk wanda ya sami iko zai ba da mudin nabi guda hudu sa'i guda hudu shine mudin nabi guda na? eh shine za ka ga babban shine guda hudun akwai babba wanda shine sa'i hudu ko? babba guda daya wanda ya zama hudu shi ɗaya za ka bayar in ƙananan ne kuma guda hudu mutum ɗaya guda hudu mutum ɗaya mutum zai bayar wa kai shi ya bayar ga ‘ya'yan shi ya bayar kai duk wanda shi da su yake ƙarƙashinsa to zai yi musu zakarfi da kai wannan shine abin da musulunci ya tsara sannan ana bawa makusanta ina nufin makota makusanta su ake dubawa idan baka da shi aka baka ka samu wadata to ba tarawa za ka yi ba sai ma kuma sai ka bawa domin manufarsa shine ranar sallah kowa ya zama ya yi kwalliya ya gishingida ba a san wani musulmi yana jinyiwa ranar sallah ana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wadatar da su daga roko a wannan rana duk talocin mutum ya zama ya ci abinci gidansa an ci abinci shi ma ya kishin gida ya huta da ka manufarsa kenan da kai ma an ka samu sai ka ba wasu ba wai kai kai tarawa ba wallahu ala na'am
na farko a lura kun sami yawa kan barci ta zakka da tare lokacin da kansu ya yi a farkon su zai suke su amfiyar shi ne akwai suke da farko na biyu wajen zakka ta fi biyu kai zakka ta akwai kasashe wanda da gaske ba su da talakawa akwai su kuwait da akwai dai kasashe da zan ba su
eh to bari to to naji bismillah ya yi tambayoyi guda biyu na farko ya ce mutane lokacin zakkarsu sai ya yi ya lura sai su ki bayarwa sai suna jiran azumi wai wannan yana da wani wato suna da wani hujja to idan mutum yana azumi yana zakka bari mu ce a cikin almuharram kaga almuharram safar rabiul awwal rabiul thani jumadal ula to bari mu ce yana yana zakka a jumadal ula kaga jumadal thani ko rajab sha'aban wata kadan uku sai abin da yasa ake komawa ramadan Allah yana ninninka lada a ciki ne kaga suna da hujja ta amma mutumin da misali da yake zakka a rajab sai ya ji falala na watan ramadan sai yana son ya canza zakkarsa ta koma ramadan maluma suka ce to idan yayi a rajab yayi a rajab sai yana son ya koma ramadan to yanda zai shi ne idan ramadan ya zo sai ya sake ba da zarka ai an gane kaga watannin bai kai zakka ba ko watannin da kaga shi shine ya ba da sadaka ko shine aka hau Allah ya sa ku gane lissafin nawa in kana saka koma ramadan sai dai kai haka amma ba damar rajab yayi ka ce a sai ramadan wato kaga ka ci rajab ka ci sha'aban ka ci kana kana ana jira wannan akwai haƙƙin Allah akan mutum sai ya biya suka ce duk mai son ya canza sai dai shi ya sarayar da haƙƙinsa da ka daidai ne ka canza amma sai dai ta wannan yanayi wallahu a'lam sai na biyu ya ce kamar kuwait su ba su da talakawa a kusa da su wasu ba ma akwai talakawa a wasu wurare na dago to mu kadara ma babu inda babu inda babu shi mutum zai iya daukan zakarsa ya kai wani waje eh zai zakatun fi da eh zakarsa ne zai iya ɗaukar ta ya kai wani waje eh zai iya ɗauka ya kai wani waje abinda musulunci ba su shine ga masu so a kusa da kai mabukata ka tsallake su ka tafi da shi wani waje kaga ka ka sa gaba ma tsakaninku ina nufin da da na kusa da kai shine ba a so amma in ya zan an wadata kowa ba bukata sai ka tsallaka Allahu a'lam na'am Na'am. Na'am. Um, tambayar ta biyu ta mantar da ni ta farkon ku. yawa game da karatu alkur'ani mutum ne wai yayi niyya ya haddace surori guda biyu misali a cikin watan azumi shine yafi ko kuma yayi ta karatu yayi ta sauka ya sauke ya sauke kowanne kai alheri ne kowanne kai hasali ma malamai suna cewa ba ma maganar yawan sauka ake nema ba ainihin abin da ake fi nema shine tadabburin alkur'ani ka san yanzu idan ka ɗauki suratu yusuf ko suratu maryam ka ce in allah ya da cikin azumin nan za ka bibiye ta duk wani abin da allah ya ce a yi a ciki za ka yi wanda za ka iya duk wani abin da aka hana za ka kiyaye misali nake yi to haka ake so a bibiye alkur'ani ba kawai kira'a ba ba kawai karatu ba wanda yi wannan har ya fi mai kira'a to amma kira'a ma ibada ce ana son a yi ta da haka wanda ya tsaya ya ce hadda zai yi yana tare da alkur'ani wanda ya ce zai karatu kira'a yana tare da alkur'ani wanda tafsirin alkur'ani zai duba yana tare da alkur'ani duka waɗannan ayyuka ne wanda ake son musulmi ya yi in kuma mutum ya rarraba ya yi nan ya yi haddan ya yi karatun to wannan da ya fi kyau wallahu alam
wanda shi kuma tafsirin ko zai je da
eh karkar rajin tafsiri kadai in ka dawo gida ka rinka karatun Qur'ani amma duk tafsirin eh yana da kyau shi ma ibada ne kwarai da gaske a ji tafsiri a dinga karatun alkur'ani eh duka hanyoyi ne wanda yana daga cikin daddabburin alkur'ani ba karatu kadai ba gaskiya a dinga a rarraba kafa Allah madaukakin sarki ya datar da mu sal to na karshe yawa me na karshen ne yawa mutum ya ji labarin ladan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ci da mai azumi sai ka bashi ciyarwa sai bai ci naka ba sai ya ci na wani shin zaka samu lada kwarai daga sai zaka samu zaka samu lada insha Allah na'am mutum ya ɗura abinci bai sha ruwa ba yake da ya ji kiran sallah sai ka yi maza ka sha ruwa insha Allah dama ya kiran sallah ne ya tsaye da kai da sha abinci sallallahu alaihi wa sallam